الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم abin da za ka yi a cikin daga garin zinari da kayan ado zinari wanda yake an kera shi da sigar ado wani albani da kuma albar ubaidullah ta abu hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdulrahman bin rasul ya karbo daga mahaifinsa shi ne kan zuwa muhammad bin ali bakar siddiqi cewa aisha an matarsa an matarsa mata sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana kula da ƴaƴan ƴan ɗan uwanta wanda suke marayu a kulanta ita take take ɗaukar nauyin kula da su ƴaƴan ɗan uwanta banati kanan da ni banati a kai ha akwai nufa da yake sa banata gyara da wanda ‘ya'yan ɗan wannan nata mata suna da ƙarfe na ado, suna da ƙarfe na ado, ba sa da zaka daga ƙarfen adon nan nasu. Wannan ita ce hujjar malikawa da shafi'awa da wasu malaman yawa da suka ce kayan duk abin da aka kayan ado kamar sarka ta zinari ko awarwaro ko yari ko ya kai nawa ba za a fita masa da zakka ba. Matukar je an rike shi ne dan adam ba wanda yake ya riga dan kasuwanci ba ba kuma wanda yake ya riga dan ya rinka ba da hayar su ba yanzu da kan aka samu masu rufar sarka a sarka ta gani ta faɗa ta zinari ko a yi dan kunne na gani na faɗa da zinari sai a rinka ba da haya to ba wannan ba wanda yake ya riga dan haya sai wannan zai fita musu da zakka wato wanda yake ya riga dan ya rinka ba da su haya wannan zai fita musu da zakka amma wanda yake ya riga ta fuskar jaiza kamar mace ce wanda ya bari ta ya halatta a addini ta ado da su ko kuma namiji ne ya rike sarkar amma da nufin ya ringa ba matansa suna sawa ba da wata manufa ba to wannan ba zai fidda zakka ba a cikin su amma in ya zamo ya namiji ne ya yi zobe na dinari ko ya yi misali a manance agogo na dinari wannan wajibi ne fita masa da zakka tunda shari'a ba ta yi ba shari'a ba ta yi namiji ado duk wani abu da zinari ba in ba kamar a haƙori ba a ila rasa tinnin mutulaka yadda bai huta tsare ke faɗa sai ko kamar ɗaure haƙori mutulaka haƙorin yana rawa ne ko ba ya rawa to wannan ya haɗa ko rabda arkin ɗaure hanci in an bukata gare shi to wannan ba zai isa masa da zakka ba amma matakar da inda shari'a ba ta yi zai riga ba ne to dole sai ya fita da to Ubaidullah ta maka ya karɓa daga Imam Malik ya zama daga nasu zuwa nasu umara ya san da ya newa ‘ya'yansa mata ado wanda wani ya koda bayansa mata fiyanginsa mata ya nemi su ado da ziyari sannan baya tsayawa ya ce zai fita zakka daga wannan kayan adon nasu baya fitar da zakka daga kayan adon nan nasu imam malik ya ce wanda ya zama yana da gari na zinare ko ko wato gari da yake ba a gawar wani ba an rarrage kura kasar da take cikinsa da ainihin zinare ko yana da kayan ado na adda zinare ko na azurfa lilifin wanda yake ba amfani a da shi don sawa to wannan wajibi ne fitar masa da zakka inda yake ma garin riga an warware an rage za a tabbatar da take ciki ba to amma wajibi ne a auna a ga ana ganin dinarin tsantsa a ciki zai kai nawa balla da na kuma zama garin dinarin wanda an riga an raba kasa ne daga jikinsa an raba duk abin da ba dinarin ba ya zama dinarin ne tsantsa to wajibi ne ya fitar masa da zakka fi kulli arin a kowace shekara yadda za a sai a auna shi a rike rubikin ushirinsa wato kashi ɗaya cikin arba'in ko kashi biyu da rabi a cikin ɗari a rike kashi biyu da rabi a cikin ɗari sai fa idan ya zamo wannan kayan adansa bai ƙarasa awan dinari ishirin ba ainin a zinari ko bai ƙarasa dirhami mai can ba a azurfa idan ya zamo ya rabu daga haka bai karasa haka ba to ba a cewa a fita zakka a sannan ba magana fita zakka a cikinsa sai dai in ya zamo yana da wata dukiyar wadda in an hada da wannan din zai kai zakka zakka tana zubowa ne a cikinsa idan ya zamo ya rike ne ba don sawa ba sawa ko da shari'a ta yadda da ita banda sa wanda shari'a ba ta yadda da ita ba wanda ya rike don sawa da shari'a ba ta yadda da ita ba wannan kamar ba ya rike shi bane don sawa tunda wato al-ma'dumu shar'an kal ma'dumu kada abin da yake babu shi shari'a ba ta yadda da shi ba kamar abin da da babu shi ne gaba daya amma da zinare ko kuma karfe na ado wanda yake ya kankare wanda ba su yi ce nufin su gyara shi nan ba cewa su ci gaba da amfani da shi to shi matsayin su daya da kaya wanda ya zamo wajen masu shi to masu shi ba a cewa sai sun fitar masa da zakka ba a cewa sai sun fitar masa da zakka sannan amma su malamai na masawa suka ce a matuka su masu shi suna da niyyar gyarawa ai kama an gyara din ne shi yasa za a ce a fitar masa da zakka wanda ba a fitar masa da zakka shine allazi ta hashama wanda ya rinsu ne ya zama ya ya ya kankare guntu guntu ya fice a ce a lafi ya fi karfin matsayin gyara to shine za a ce ba za a fitar masa da zakka ba imam malik ya ce zakka ba ta waje ba a cikin lu'ulu'i ko a cikin azuzi ko a cikin anbar anbar turare ne da ake fidda shi daga ruwa ana fidda shi ne daga tafsa ruwa to duk waɗannan zakka ba ta waje ba a cikin su shi ya sa wa ɗaukar man daimon in dai ba na niki ba ne da mutum ya ajiye daimon ko na nawa ne ba a ce sai ya fitar masa da zakka ba matukan dai ba na kasuwanci ba ne a ya zama kawai ya rike shi ne don wadata ko abin da ya kamata dole ba a ce sai ya fitar masa da zakka ba to zakatu amma da ya tama bayani akan hukuncin fitar zakka a dukiyoyin da take ta maraya sai dukiyar da take ta marayu ce zakka na waje ba a ciki ko ko ba ta waje ba da kuma bayani akan cewa a iya musu kasuwanci su marayu a dukiyoyinsu ko kuwa ba daidai ba ne wanda aka wuce ta akan dukiyar maraya ya ce zai taba wannan ta maka jinsi ya tabo da imam malik cewa labari ya isa wa imam malik cewa sai da na umar ya ce ku tsaya ku yi kasuwanci da dukiyoyin marayu kuma dukiyoyin marayu a hannunku to ya kamata ko ku ce za ku ajiye ta kawai domin kun ka ajiye ta kawai duk shekara za a ce a fitar mata da zakka to ana tafar da zakka ana tafar da ra'ayi kullum dukiya baya take duk da cewa abin da ake fitarwa ba mai yawa ba ne amma kuma in shekaru suka maimaita an sa yaro wanda ya ke kai shekara ba ma a hannunka aka ba da dukiyarsa yanzu zuwa da shekara nawa zai balaga ko da shekara goma sha biyar ne zai balaga duk shekara za a kai kifi da rabi cikin ɗari aka shekara goma ana riba ka za ta yi kashi ishirin da biyar cikin ɗari ai dukiya ta kawai kenan sai zama dukiya ta kawai a balaga za ta ƙara wata shekara biyar ɗin to in ya balaga ma a sannan to kuma bai balaga ɗin ba ko kuma ya zama ya balaga ba shi daidai ba wanda an faɗa cewa ba a cewa a ba shi dukiyarsa ta ya balaga kuma yana shi daidai wata ruya ta ba حتى إذا بلغوا النكاح شينا نفس منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم shekara goma sha biyar kaka an koyi kusan kashi arba'in a cikin dukiya duk wata kashi biyu da rabin cikin dari da ake fitarwa sai kai wajen kashi arba'in a cikin dari na dukiya to kada ku bari a ce zakka ta cinye ta to wannan azamin sa kenan da yake ake ganin kima ba soyawa suke da yawa ba to ballantana kuma a wannan zamanin tunda aka ce ajiye kuɗi a matsayin su na kuɗi na da shekara goma ta yi masu kai sai masa goma kuɗin kimar su ta yanzu ba ta yi abin da za su iya siye yanzu na da shekara goma sai ka kusan ninka su goma sannan abin zai da yanzu musamman ba a san abin da gaba za ta zo da shi ba ana da wani lokaci kaɗan za a sai tirela dubu talatin sai ga yanzu nawa ake siyan na da shekara ashirin nan da shekara ashirin ko ashirin da wani abu tirela wannan sabuwa ba ta yi kasa da kaɗan ta ta haura haka ko a sannan kan yanzu miliyan nawa ake sai da ita ƙananan motoci ma nawa ake sai da su ko fili wanda da za a ce ai wannan ne tsada ne dubu talatin dubu kaza yanzu nawa ake ce da irin wannan yayin kudin ne kawai aka ajiye sai ya zama kimar su kullum rabuwa ne kullum kimar su kullum rabuwa ne shi ya sa sanya ba ya zama an kiyaye kimar in ba ba ce gaba ba to wani za ta mana da shi ya karɓi daga imam malik ya karɓi daga abdurrahman ibn al-qasimi ya karɓi daga imam musa kasu muhammad ibn ali bakar siddiqi annahu qala ya ce Aisha tu Aisha ta kasance tana kula da ni da ni da wani dan uwa nawa wanda muke marayu fi hajriha a kulanta ta kasance tana da zakka ne da dukiyoyin a ce kenan abin da zakka zakka na wajen ba a dukiyar mara wannan shine abin da mata da shafi'awa ta ba a kai haka hayyawa ko suka ce a'a ai ita zakka in yi dalin ta kare min idalin takalifi shi yasa a irin nan yana da kyau a ce a duba muwadda wa Muhammad ibn al-Hasan almajirin Abu Hanifa dan za a ga shi a nan ya kawo su kuma asar da suka dogara da su dalilan akan cewa ba a fidda zakka a dukiyar mana domin suna ganin cewa maganar zakka din idalin takalifi magana ce ta takalifi takalifi sai hawa kan mutum sai ya balaga kullu takalifin bi sharri al-aqali amma su malikawa suna ganin cewa tsakanin hidalil wani in hidalil wani ba magafi ta kare ne ba tsari ne aka ajiye a kan dukiya inda ya gawa dukiyar ta wanda yake musulmi to wani za ta buga ne ya karbo imam malik labari ya saba imam malik cewa aisha mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kasance tana ba da dukiyoyin marayu wanda suke kulanta wanda ita suke kula da su tana ba da ita ga wanda zai musu ciniki a ciki wato kirara sai ta ba da kira cewa ga dukiyar nan ka je kai ciniki ribar da aka samu za a raba da kai za a raba da kai don kai zama dukiyar tana rubuwa wani lantarki ya karbi daga imam malik ya karbi daga hamdu sa'idin cewa shi ya haya bin sa'id al-ansari malamin nan babba na Madina wanda yake yayi wafati hijira ta dari da arba'in da uku ya cewa wasu ƴaƴan ɗan uwansa wanda suke marayu ɗan uwan nasa ya mutu ya bar ƴaƴa sai zama shi ke kula da ƴaƴan ɗan uwan nan nasa to dukiyar da aka bar musu sai ya ɗauka ya sai ma nan wata dukiya ne da wata ƙasa da ita aka sai da wannan ƙasar bayan nan da dukiya ne yawa ya zama sanda aka siyar abin ya ninninka ya ninninka wannan imam malik ya kawo ne don ya kawo hujja akan cewa a yi ciniki da dukiyar marace ne a sayar da duk za a yi a rike dukiyar maraya ya za ta karu kuma ma ba ta karu ba a ce dai ta rike kimarta ta rike kimarta ko da ba ta karu ba imam malik ya ce ba ni da yin kasuwanci a dukiyar marayu a yi kasuwanci da ita idan ne shi wanda yake kula da dukiyar tasu an masa izini ya tasarrufi a ita imam malik ya ce idan wajen kasuwancin nan sai Allah ya kaddara aka yi asara wanda an san dole kasuwanci ta ne zama da asara bayan da za a ce kasuwanci da yi bisa dari an amince dole riba za a ce ai ba kasuwanci ba ne wannan ne to yace in dai kasuwancin da wannan sura in wani abu ya abu ba ganin a ce sai ya biya tunda dai ya yi ne da kyakkyawan manufa ya yi cinikin ne da dukiyar marayun nan ko ya ba da dukiyar marayun ciniki da ita da kyakkyawan manufa to ta wani abu ya faru wanda da ba a zata ba ba a mata ba ba a ce sai ya biya ba zakka in dukiyar da aka gada wanda za ta yi hadisi ya karbi daga yin labar wato mutum ya mutu zakka ta waje ba a kansa ya riga ya fita kan ba sai Allah ya karbi ransa sai ya zama dukiyar da tasa ga shi ya bata a matsayin gado to me ya matsayin wannan zakka me ya matsayin zakkan nan da ta waje ba a kansa bai riga ya fitar ba har ya mutu to wanda za ta yi hadisi ya karbi daga imam malik cewa imam malik ya ce mutum idan Allah ya masa fadi idan Allah ya karbi ransa alhali da riga ya fita zakar dukiyarsa ba imam malik ya ce ni dai a fahimta na ga cewa a fita zakar amma ba in ya zama sulhun dukiyar zai iya daukar zakar in ya zama sulusun dukiyar zai iya ɗaukar zakka shine za a fita zakkar daga sulusun dukiyar wato idan amma fa ka a yadda a ƙetare sulusi da zakkar kada a yadda a yadda a ƙetare sulusi da zakkar iyaka a sulusi za a fita ita in ta hawa sulusun dukiyar to ba za a fitar ba saboda ya zama kamar wasiya ce za a ɗauke ta a matsayin wasiya za a fara ba da ita kafin a kula da sauran wasiyoyi kafin a ce za a zartar da sauran wasiyoyi to za a fara ba da wannan ba zakar da bai fitar ba imam malik ni na daukar ta a matsayin baki ne da ake da ake bin sa sai dai baki ne na Allah baki ne na Allah shi yasa kafin za a fara fitar zakar nan wajibi ne a fara sallamar mutane masu bin samari wa'inda suke su mu'ayyane saboda ko da ma mun dauka da cewa zakkan na ta haƙƙi ne na talakawa da suke shege kansa to amma talakawan nan ba mu'ayyane ba ne tunda duk wanda yake amsa sunan talaka ya cancanci a bashi daga zakkan amma wanda masu bin samari masu bin samari haka to su mu'ayyane tunda wani yana bin sa kaza wani yana bin sa kaza amma yanzu wannan dan bai ba da zakka ba sai dai ka ce gaba ya talakawa ko wanda suka cancanci a ba su zakka suna bin sa kaza a dukiyarsa amma ba wasu mu'ajjirai ba ne shi yasa ko ido ko in haƙƙi na mu'ayyani ta haɗu da haƙƙin da yake ba na mu'ayyani ba ne to sai an fara sallamar wanda yake mu'ayyani sai an fara fitar da haƙƙi na wanda yake mu'ayyani to wanda ne yasa na ga ni za a fara zartar da ita kafin a zartar da wasiyoyi tunda ana farawa da baki kafin wasiya da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaini kamar da wasiya hadisi wanda yake buhari ya kawo shi mu'allaki duk da cewa duk hanyoyin da aka ruwaito shi ba wanda ta samu kubuta kowace da magana a kai shi yasa hadisi ne rarrauna amma kuma zama wajen malaman musulunci sun gama akan aiki da shi buhari ya kawo shi mu'allaki a sahihinsa inda cewa kadan ko da yake faɗa da islamun rawi أو ما رأيت وعليه الأمل وفي الوصايا ما به يمثل أو ما رأيت وعليه الأمل وفي الوصايا ما به يمثل to ya ina malik ce wannan fatin da nake a kai ita din idan ki mamacin yayi wasiya da ita shine za a fita ita din imam malik ce idan ki mamacin bai wasiya da cewa a fita ita ba to iyalinsa in suka aikata haka fa fa'ala zalika ahluhu sai iyalinsa suka ga cewa to ai walidin ko baba ne ko waye ne tunda ya mutu gashi bai fidda zakka ba ba za mu fitan masa to ya dau suka yi haka abin yayi kyau kwarai sun yi abu mai kyau da suka cancanci a yaba mu idan ko su iyalinsa mazalar suka ce ina dukiya ta zamo ta ban san ban zakka ba ba shi fitarwa ba to ba a ce musu dole sai sun fitar ba yake nan sai arba musu gane ya rage kuma shi da yake fitarwa in sakaci ne ya sa fitarwa to shi kenan ya yi ne to kuma ba sakaci ba ne to shi kenan za a duba hanzarinsa imam malik ya ce bari da muka tarar malaman mu suna bin wadda ba sabani a tsakaninsu a game da bin wannan tsarin cewa zakka ba ta waje ba bisa magaji a duk wata dukiyar da ya gada da mutum zai gaji biliyan biliyan ba za a ce ba da zakka ko ba ne ko gurura ce ko gida ne ko bawa ne ko baiwa ce ko kuɗe ma waɗanda suke na kada ai to duk dai zakka ba za ta waje ba a kansa ba sai shekara ta kewayo. hatta ya kula ala sabai ma ba in zalika alhawun sai shekara ta kewayo bisa kudin abin da ya siyar daga wannan da ce zai gaji ma ba ya zamo shi abin gadin nasa da ya mutu yana bin bashi ne a cikin yanzu shi ya gaji bashi ya ci gaba da bi in an biya shi kenan to yanzu kula ba shi za a shekara guda ba a biya shi ba sai aka biya shi to ba a ce Yawai tun da daga sanda ya gada an sami shekara ba, yanzu nan take sai ya fitar masa da zakka. A sanar da ya karba, ko ya karba abin da yake ya kai misali a ciki, to shi ne sai ya fuskanci shekara guda. Sai shekara ta kewayo sannan a ce zai fitar masa da zaka duk wannan shine aka faɗa cewa fa'ida ne inda mai wutar sarai ke faɗa wata gamana da fa'idatin ta jaddada la amma wata gamana da fa'idatin ta jaddada la amma mai dukiya yana fuskantar shekara da abin da ake kira fa'ida ba daga sanda ya same ta za a ce ya fitar da zakka ba me ake kira fa'ida shine ta jaddada duk abin da yake ya samu gare shi ya samu gare shi da amma ba daga wata dukiya ba kamar kyauta ko gari auren dozarka ko kuma ya samu gare shi daga dukiyar dukiya ce tasa ta sa ya samu wannan amma kuma sai zama wancan dukiyar tasa ba wata ake fitar masa da zarka ba kamar kudin kudin haya da mutum ya karba ko da wani ba a cewa fitar masa da zarka nan take sai sun sun shekara a hannun to a tsarin nasarar imam malik to ko kuma ya karba daga bani sai ya sai wato daga sanda ya sai da gidan ya gaji gidan to ba a ce idan ya sai da gidan ko da gidan ya zauna a hannun su shekara guda sai na siyarwa sai ya fita zakka o sai kudin sun shekara ko kuma in baki ne ya gada to sai in daga karbowarsa an sami shekara guda yau daga ranar da ya siyar ko ranar da ya karba a yi to a min yau ba abu amma ba haka ya fi kyau wajen malaman na hau ba ko a ce min yau ba abu su malaman namu sun fi ganin kan haka inda yake yau matsin an raba ga jumla da yake ta fara da fi'ili wanda yake mabini fi'ili mari kina asar din ya fi kyau wajen su amma in an raba ta ga jumla da yake ta ta fara da fi'ili muradi ko da ko mubtada to asar na ai mata miraji ya fi kyau wa kajirin muradin aw mubtada a arif wa man bana falan yufalla to imam malik yace tsarin ka sanar malaman mu suna ji cewa da ta ba ta waje ba su samu gaji a cikin wata dukiya da ya gada duk yawanta duk yawanta sai ya fata shekara a hannunsa daga ran da ya gada sai ta shekara a hannunsa daga ran da ya gaje ta zakka ba wala yuja wasu ne ko yuja wasu eh ba a cewa ta haura sulusi in ya zama ta kai sulusi ba za a yi a zartar ba ita zartar yanzu misali sa sanda shi ya mutu damar a miliyan uku to amma kuma kafin a zo maganar ma cewa yaya yaya za a sai ya zamo wato wajen miliyan ɗaya da rabi sun halaka a cikin zuciyar ta ya zama yanzu saura ɗaya miliyan ba yanzu a rabin miliyan ɗin nan kan ya fita zakar miliyan uku ɗin can aka ga a sulusin za ta iya fita sai a fita amma in aka ga ta haura sulusi to ya zama kenan su madada abin da suka gamu da shi ai ya yi yawa yayin ka fahimta ko yayin da ita dukiya ko yaushe a kan take kaɗan batun jeje ko me na iya faruwa a kan ko me na iya faruwa a kan ta yi sanda ya mutu wasu satuttuka ya bari sannan kimar abin da yake cikin satuttuka ya ya yi ne amma kuma lokaci ɗaya Allah ya aiko gobara a ce sun sun kone abin da ya rage a ciki ɗan kaɗan inda ma zakka aka ce za a fitar gaba ɗaya wannan abin da ya rage da kuke zakkan ba bai kuke zakkan ba a wannan hali ba za a fita zakar ya zama ta haura sulusi ba ko da magadan sun yadda sai dai sun kawai sun masa tabawuni da ita amma da zakar ba za a yadda ta haura sulusi ba to zakka a game da baji zakkar baji wani zakka mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahar zuhuri ya karbo daga sahibi ibn yazida cewa sai na suman dan abana ya kasance yana cewa wannan ne waɗanda kuka saba fitar zakka ba shi yasa wanda shi ya san ana bin sa bashi yana kyau ya gaggauta biyan bashin nasa har ya san ainihin menene hakikalin dukiyarsa ya san cewa dukiyarsa hankalinka gaba ɗaya wacce take kasa nawa ce in ya so ku ba da zakka daga gare ta ku ba da zakka daga gare ta yasa yana da kyau mutum ya kada wata da zai rinka fitar zakkarsa a ciki kuma shari'ar musulunci tana amfani ne da watanni na sama yasa akwai kuskure musulmi ya ce zai ayyana wata da rana wato wata irin na turawa a matsayin sannan ne zai rinka fitar zakka saboda wannan shari'a ba ta san shi ba ai wannan ba ta san shi ba Eh, kaga a cikin shekara talatin da biyu ko talatin da ɗaya ya zama kenan kai shekara guda ya cinye ta inda shekara talatin da biyu ko talatin da ɗaya ta wata na rana wato wata irin na turawa shekara talatin da uku ce ta wata ta sama Eh, da shi wannan ita wannan eh, shekara ta wata ɗari kwana ɗari uku da hamsin da hudu a duk shekara biyar hudu kuma ya akan samu wanda take ɗari uku da hamsin da biyar sai ya sa ko ne sanadu ko sanadu sanadu eh, tana zuwa shekara uku haka ɗari uku da hamsin da hudu amma ta hudun a ciki a kudin a kudin nan za a samu daya wanda take ɗari uku da hamsin da biyar saboda ainihin abin da yake akwai ɗari uku ne da hamsin da hudu rubi da rubi to kan haka rubi yau hudu sai zama ya kai shekara guda ita ko ta rana ɗari uku da sittin da biyar ne a cikin shekara hudu kuma akan samu ran da zai zama wato ran da zai zama da sittin da shida ma sai yasa duk shekara ana samun bambancin kwana goma sha ɗaya ko kwana goma sha biyu sha ɗaya ɗin nan aka talatin ta ɗaya an samu nawa dari uku da arba'in da ɗaya ko dari uku da arba'in da ɗaya ya saka a shekara talatin da ɗaya da ɗan kaɗan wannan ta turawa ta kai talatin da uku ta wato ta ta watanni ya sa gani in yake zai isna da wata irin na turawa ya zo wata a shekara talatin da ɗaya nan zuwa da biyu ya cinye zakai shekara ɗaya ne ina zai fice ita ba da wannan shekarar Allah yake ne amfani ba inna jalla shata shuhuri inda la sana ashara shaharan fi kitabillah yau malam ba wato la min ha arba'atu hurum in ake ka fice wata mai alfarma a watan turawa waje za ka ci da kai da Allah ya ce min ha arba'atu hurum shekarar da ya ajiye akwai watanni hudu masu alfarma a ciki to ka fice su a watannin turawa wanne ne mai alfarma ai dole sai ka kawo wannan a sai wannan ne Allah ya sani ba Allah ya ke suna da ita da ya sa a gani ka so da yawa kan samu musulmi yanzu su ce ai su da shekarar turawan za su ringa dogara wajen tsara zakar su a ita aka sani ba ko ba ita ce ta ba to wai Allah ta mu hadisi ya tarbo daga Imam Malik ya tarbo daga Imam Al-Imam Tafsirani cewa sai na Umar da Abdulaziz Khalifa Adalin ya rubuta a game da wata siya da wasu cikin gwamnonin sa suka karba ta fuskar malami dukiya ce ba ta su ba ba ta mai jirmani ba ba ta hukuma ba amma haka kawai aka karba ya umarni da cewa lallai a mai da dukiyar da masu ita amma fa a rikin zarkar da abin da ya shuɗe daga shekaru hakan kina aka san cewa dukiya dan tana wajen baki ba a ce ba za a fita mata zarka ba matuƙar je bashin wanda ake sauraron dawowarsa ne a koyaushe dole za a ta masa da zakka duk shekara inda wajen ma da za ka fuskar zalunci ne ma aka karba amma je da yake an mayar da masu shi dukiyarsu ya ce amma an samu shekarun da suka wuce duk shekara a karɓi zakka sannan kuma daga baya ne ya tunani ya ga to su da kakiyarsu an hana su taurari a ciki to me za a ce kuma za a yi taurari ga talakawa a ciki inda dai zakar da aka fitar ai hakkin wanda suka cancanci zakar ne sai ya sake rubuta takarda daga baya cewa kada a rika daga wannan dukiyar sai ko zakka daya zakar shekara ɗaya tak domin ya kasance abu ne wanda masu shi ba amfana su suke ba dukiya ko za ta mutum ce a ce na amfana ta ko ko a ce ta wata hanya ce ta amfani ta je wani waje ta makale ciniki ne aka yi da shi wanda ya ci riba to amma garin haka sai dukiyar ta makale a wani waje kaga wannan ba limaru ba ne limaru wato ta abu wanda wato yake kamar asara ga mutum ko abin da ya kama da haka abin da ba zai tabba ba wani abu da zai kawo da tabbas yanda wake yake faɗa ko ma kana da kunna illa gidatar rimara bai dauki masu ilmin aruri ko ma bai ba kana da kunna illa gidatar rimara to a ko wato kyautar da suke alkawari ne wanda take kawai sai dai ka dogara da ita ka zauna su ba baka ka kome ba baka karbi kome ba to wanda za ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zairan da sai fata cewa shi ya tambayi Sulaiman da mai tsarin daga wani mutum da yake yana da dukiya amma kuma ana bin sa bashi ya kai kamar dukiyar da ke da ita shi yana da miliyan guda wasana amma kuma ana bin sa bashin miliyan guda to ya ce nan za a ce fita zakar wannan miliyan guda da yake da ita sai ma maliki za a ba a ce fita zakka ba imam malik ya ce wato wannan shi ne mazhabar malikawa amma shayawa suka ce a'a ai dan ana bin mutum bashi ba a ce kai ya fita zakka ba ya fitar da zakka to ba shi su malikawa sura ta yadda malaman su na madina suka ba da fatwa Sulaiman bin Salim yana cikin wato fuqaha sab'atu na Madina kada malikun imam malik ya ce lamarin da ba sabani a cikinsa a wajen mu dai malamin mu gaba daya bakin su daya game da bashi cewa wanda yake bin bashi ba a cewa ya fitar masa da zakka sai fa in ya karba wannan fa inda ya zamo bashin ba na idara ba ne amma bashi wanda yake na idara wato dan kasuwa masana wanda shi ba wai sauraron cewa sai kasuwa sai kudin kaya sai wani matsayi yake min kafin ya siyar yadda duk kasuwa ta kama aka yake siyarwa yanzu da ake a wannan kasuwancin zai raba kaya ga mutane daban-daban yanzu da ake abuwa ne ko an san babban ɗan kasuwa da man za a samu ƙananan ƴan kasuwa wanda ke karɓa kaya a hannunsa wanda ba lalle cewa ake san da za su karɓi kaya sai sun kawo kuɗi ba a karba suke yi in sun siyar su ma su haka dade abin da ya samu su kawo masa to kamar wannan shi ba a cewa a zai fitar wa da wannan bakin zakka ba sai ya karba a'a in lokacin zakkar sa yayi sai hada har wannan baki duk irin ba su sukan da yake bin mutane matuƙar ne yana sa ran za su biya shi matuƙar yana sa ran za su biya shi to wannan zai hada har su ya fitar da zakka zai hada har ba su sukan nan ya fitar musu da zakka amma ba da misali ya baya aka ce ai sai nan da shekara uku za a biya shi dama an yi yarjejeniya da shi yanzu shekara ta daya ba za a ce fita masa da zakka ba shekara ta biyu ma ba za a ce fita masa da zakka ba shekara ta uku in Allah ya sa ya karba yadda aka yi to sannan ne za a ce fitar masa da zakka kuma in ya tashi fitar masa da zakka zakar shekara ɗaya tak zai fitar masa zakar shekara ɗaya kawai zai fitar masa to ko da ku a ce bashin zai zauna a hannun wanda yake ransa shekaru da yawa masu lissafi da yawa sannan mai ban bashin nan ya karba ba abin da yake wajen ba a cikinsa sai zakka daya idan ya karba wani abu daga cikinsa wanda zakka ba ta waje ba a cikinsa shi idan yana da wata dukiya da wacce ya karba wanda shi wancan dukiyar ta kai nisabi shi ne wancan zance zuciya ta kai nisabi zakka ta ba a cikinta to shi za a haɗa a fitan masa da zakkan wannan wannan dukiyar tasa wanda yake ta kai nisabi tare da abin da ya karbo daga bashin nan ko da ɗan kaɗan duk an gata abin da ya karbo sai ya haɗa da wannan dukiyar tasa ya fitar musu da zakka imam malik ya ce idan bai da wata zuciya kuwa sai ko abin da ya karbo daga bashin nasa sabo abin da ya karba daga bashin nasa abu ne wanda zakka ba ta waje ba cikin sa to ba zakka a kan sa ciki wato matakar wanda ya karbo din bai kai misali ba to sai ya fitar da zakka ba sai dai fa abin da ya wajibi a kan sa wajibi ne kiyaye kidayar abin da ya karbo din idan misali yana bin dinari hamsin to amma da kan karbowa sai karbo ina ne goma da shi ba shi da wata dukiya ba wani waje da yake da wata dukiya da za a ce a hada da dinari goma nan to yanzu wajibi ne ya kiyaye cewa fa yanzu ya karbo dinari goma in a watan rajab ne sai ya kula da cewa rajab ne shi irin sa ne malam sai ya da jadiyya to kuma a watan muharram ne sai ya kiyaye cewa ai a watan muharram ya karbo sai malaman fiqh su ce muharramiyya to idan bayan nan ya karbo a dayar da abin da in hada da wancan da ya karbo a bayan zai zamo ya kai da samun zakka ma ma kamar tare abin da ya karbo a baya kafin yanzu to sai ya fitar masa da zakka sai ya hada ya fitar masa da zakka imam malik ya ce maka tara a wannan idan ya zamo kafin ya kar wannan gandiyar ya riga ya kashe wanda ya karbo da farkon kamar ya karbo goma din a watan muharram kafin wannan raja ya zo ya karbo wata goma sai ya zama har ya cinye ma wannan goma a muharramiya ko kuma bai kashe din ba yace imam malik ya ce to dai ala kulli halin zakata wajaba a kansa tare da abin da ya karbo daga ba daga bashin nasa ko da ya kashe goma da muhammiya kafin rajab in a rajab ya karbo wata goma to ga goma ga goma ya kai dinari ishirin ya kai misali to wajibi ya fitar musu da zakka dan abin da ya karbo gaba daya ya zama ya kai dinari ishirin a kudi ko dirhami mai tan wato dinari ishirin a dinari ko dirhami mai tan a azurfa imam malik ya ce wajibi ne ya fitar masa da zakka sannan duk abin da ya karbo bayan wannan ko kaɗan ne ko mai yawa to sannan yana karbowa wajibi ne kuma ya fita masa da zakka tun da dai a baya ya karbo abin da yake ya kai misali to duk abin da zai karbo kuma nan gaba dukkan kantansa ina da ya karbo kai ko rabin ina ne zai fita masa da zakkarsa kaɗan ne ko mai yawa a biya sa da zalika gwargwadon haka imam malik ya ce hujjarmu da muka ce cewa baki da yake ya fafu daga abinci shekaru da yawa shi ne bin bashin ba a biya shi ba a zauna wajen ne wanda ake bi shekaru kafin ya biya sannan aka biya aka ce ba a ba da zakka a cikin su ka ba ka zaba a cikin su sai zakka shekara ɗaya kawai cewa misali hajja wanda yake ta kasuwanci sai mutum ya ajiye ta shekara da shekaru sannan daga baya sai da ita ba abin da ya wajaba a kansa a kudin ta sai ko zakka daya zakka shekara ɗaya zai baya amma fa wannan dangane da wanda yake mutake wanda yake dafin kasuwa yi wai yadda kasuwa ta kama siyarwa zai ba wannan shi duk shekara zai kima wannan abin da yake hannunsa da Allah ya sa mutum wanda yake muje mai kewayen kasuwa ne sai ya samu wata sula sai ta rike masa wuya ta shekara da shekaru a hannunsa amma shi a kullum sauraron biye ba cewa ya sai dole kudin da sun kai wani matsayi sannan ya siyar ba a'a jiya da kasuwa ta kama in dai an siya a shirye yake siyar to yanzu wannan duk shekara zai mata kima tare da abin da yake hannunsa ya fita masa da zakka duk zaman da ta yi a hannunsa amma wanda yake ya saurara ne sai ta kai wani matsayi shine a ce to sai san da ya sai da ita din ne zai fita masa da zakka shekara daya shine wa wa wa wa jairu littari wa wa wa aru wa aru littari wa jairu man ada kimatu hakan nagari summa zubutika zakka kabri zamanin audaini sha'a hau wato ainan ainan bishar ilhauri lil afdaini yanda ibn ashir yake faɗa wa wato shekara ta wato urura urura na ɗan kasuwa wanda shi kawai ya kawo urura ɗin ne kasuwa duk yadda kasuwa ta kama haka yake nufin ya sai da ita ba cewa ya sa mata wani buri ba cewa duk da wanda za ka yi a hannunsa in ba ta kai nan ba shi ba shi yake sai ta ba da kuma bashi wanda yake mudiri wannan ana kula da shi mata koyaushe kamar kuɗi duk shekara sai ya fitan mata da zakka a sannan wanda yake bauta kire shi ne wanda shi ya ayyana cewa zul'arsa kayansa sai sun kai kuɗi kaza sannan zai sai da su to wannan ka yana fitar zakka ne da kamar samani in ya zamo ya ce da abin nasa ya karbi kudin kuma in ya ce ma bai karbi kudin ba ba a cewa ya fitar masa da zakka ya karbi kudin a aure ko ya karbo bakin a wato ya zamo ko aina ya karba a matsayin kudi da kayan nan nasa bayan dade wanda suka yi sai ne sai ya zo a to nawa ne kudin su aka yi musu kima matsalar dubu ɗari biyar sai shi kuma wannan mai siyan kayan na ya zamo yana da wani rodi fulotin shi ma zai dubu ɗari biyar sai ce to shi kenan ba da kayan in ya so umar ma fulotin tunda kana so to a can nan ma dai zakka ba ta waje ba a kansa ba sai in ya sai da fulotin saboda sai kuɗin sun zama kuɗi sosai sai sun zama kai sannan za a ce fitar musu da zakka amma mancan suna urura to wannan ba zakka a kan amma wanda yake mujeri shi ne koyaushe da abin da yake urura na hannunsa da abin da yake kuɗi da bashin ma da yake bi in dai na idara ne to duk zai haɗa ya ayyana musu lokacin da zai fitar musu da zakka to wannan kuwa ruhu zakatu zalika dayn ba wajibi bane akan wanda yake bin bashi ko yake da hajjoji na siyarwa a ce ya fitta zakar wannan bashin ko wannan urura daga wata dukiya da yana fitta zakar ko ne daga cikinsa ba ya fitta zakka daga wani abin an shaikin gari daga wani abin daban ba a cewa a fitta zakka daga wani abin a maimakon wani abin shi ya sa malikawa suka ce ai karaya ne malaman su na ba suka ce da karaya ne ma a ce wanda kamar zakkan noma wata dabbobi ta kama ce ya ce zai ba da kuɗin to ya isa amma ne da karhan da karhanci amma zakkan kuɗin ne ma suka kama shi ya ce zai ɗau wani abu kamar abinci na wannan zakkan da ta kama ya bayar a maimakon kuɗin suka ce wannan bai isa ba ko da yake malaman su na daga baya sun ce shi din ma ya isa amma da karhanci sai dai irin kamar nan kasa duba da yanayi duba da irin yadda tsarin da yake sai a ce ma ba zai isa din ba saboda galibi abin da yake afuwa yanzu idan ne kuɗi ya fita miliyan guda a matsayin zakarsa aka ce abinci za a siyar za a siya a maimakon a raba kuɗin ga jama'a wanda suka cancanta to an tashi siyan abincin nan irin munamunan da za a yi ɗan baki saboda duk wanda zai wakilta da mun sauraro suke irin wannan alaƙa ya fidda kuɗi a sanya za a ya za ka kanta sai a talar talakawan abu wanda suka cancanta da za a ba kai musu in san ci sa'a shi ne ya kai uku bisa hudu na ainihin abu su wayannan da indin alhaji da hayi sun bi sun danne kashi ɗaya bisa hudu sun dace sun ɗaya bisa hudu ko kuma shi kansa sharadin zakka wanda duk za a ba a kai masa sayin da ta waje ba ba daidai ba ne dan wanda za ka ba zakka yana zariya inda a shari'a ta yadda a kai masa zakkar daga nan kano a ce a kudin zakkar ne za ka ɗauki ɗin motar da za a je zariya ko a dawo dole sai dai kai ka bayar ko a karba daga mai kirmani amma ba a taba a zakkan ba shi wanda ya cancanci zakka lalle a ba shi zakka yadda yadda take yadda take amma ba a ce an taba wani abu ko a ce ai aiki aka yi masa ko wani abu kara ma kama a irin nan a ya ta waje za ta za za ta faru shi ne kudin yana ganin zakkan miliyan ɗaya ma ɗauka ya fitar a ce to za a sai abinci a ce to ya ba da kuɗaɗen mota kudin masu wanda za su je din ko kuma ma da motar su ne a kudin ɗauko kayan motar ɗauko kayan ya bayan sai ya ya bayan ai ganin zai ringa yi shi wannan miliyan ma da ya daure ya fitar mutane ne ma suke zakka irin shi yadda yake ai sai ya zama kenan an samu wata munamuna shi yasa kamar a nan ma wannan fatuwa ta malaman malikawa na daga baya ce cewa to a gyare ta ma saboda duban irin yadda wato bi'an mutum irin yadda halin rayuwar mu yake to har ma da ke ce a tabari a wajen mu a tsarin da malaman mu suke bi a game da mutum ya zama ana bin sashi ma ce wa bawo ya zama yana da wasu kaya wanda su zakka ba ta wajaba ba a kansu amma kuma kayan nan da za a sai da su sun isa su biya bashin nan da ake bin sa ya zama kuma yana da kuɗi banda wannan gururar za ta tsayawa da ba za ta iya tsayawa da bashin da ake bin sa yana da kuɗin da yake sun kai da samun zakka to shi wajibi ne hansa ya fidda zakkar abin da yake hannunsa inna da daga kuɗin da zakka ke wajaba a cikinsa. kuma malamai suke cewa ko da gida ne ko da kuma gida ne dan yanzu misali ta yiwu shi abinda ake bin sa ya kai miliyan biyu to amma gidan da yake ci ya kai miliyan uku shi kuma dinnan in aka samu gidan miliyan ɗaya ma zai iya rayuwa a ga shi kuma yana da wata miliyan yana da wata miliyan to sai a ce dole fita wuce zakar wannan miliyan da tun da yanzu wannan gidan da miliyan uku in aka siyar aka dau miliyan ɗaya aka sai masa gida wanda bai wuce ya zauna a wannan ba wanda rukun miliyan biyu din ai za ta biya ba da ake da yake kan da yasa wannan miliyan ɗayan da take hannunsa wajibi ya fita masa da zakka duk wani abu da mutum ne na kambamawa wanda yake ya fi matsayinsa to dan ana in ana bin fashi dole a rai a dawo da shi daidai matsayinsa yau ko su kira ce ya dinka wanda yake ta fi karfinsa to ana bin sa bashi wanda duk ta fi karfin nasu za a yi mata a sa a mukabulin bashi kuma ko da wajen zakani za a lissafa da ita za a lissafa da ita dangane da cewa in ana bin sa bashi za a lissafa da ita a abin da za a iya siyarwa dan a biya masa bashi kamar su ba a ce a sai da sutura ya take tasa wanda ba ta fi karfinsa ba domin ba wani kan ba waye ba ya yi daidai nasa dan a biya masa bashi ai wannan ba a yin haka amma duk abin da ya yi na kan ba to wannan za a mai da shi ga matsayinsa sai a dubi matsayinsa kuma irin wannan tare da to a irin nan fa al'ada tana shigowa da za a duba ga al'ada to kamar shi ne ya dace wani abu ne ya yi na kan to idan ya zamo ba wani abu a wajensa na daga kaya ko kuɗi sai abin da gaba ɗaya in an haɗa musu cikin su biya bashin da abinsa ba to ba zaka a kansa sai bayan ya samu daga kuɗi wanda suke kai abin da yake ya rabu daga biyan bashin abin da ya zama wanda ya rabu ɗin ko ya isa abin da zakka ke waje ba ya kai nisabin zakka to a sannan zai zane masa waji ya fitar masa da zakka sai ya zane masa wajibi ya fitar masa da zakka to alhamdulillah kuma na nan ko ba ta ba mun zakka ya ta kun kan kun da ya sa da ka abu ta tar an ba mun zakka sai a wajen wata shida mutum ne kuɗi ya ce ta shafi gaba ɗaya bai ke kai shafi goma ba amma sai wajen wata ana yi ba ba a fice ba to da yanzu da masu yin suke ganin kamata ya kwana ne ko uku su gama ba to ranar da akwai tamta ba ko an masa ajiye ne ko a yi masa ajiye ba su yan gani da zaka shi wata zaka fata ya hada hajiya ta masa da zaka ko an masa ajali ko ba a yi masa ajali ba inda ta yi wuce san da ya ba shi kayan masana to kan na bukata ya faɗa masa to ina ba bukatar kuɗi a yadda zai je zan da sati biyu zan kawo a kwanan da wani ɗaya zan kawo sai ba a cikin wannan sati zai lokacin zancen ya ce misali ya ba shi kayan ne dan ishirin da biyar da watan kuma ya saba da mai tunan ɗaya da muhammad ya yake da zaka ya da fati jin da zo wata cin zakar da ya to zo da ran ɗaya da muhammad din da ya hana ko wanda ba shi da ya fara a cikin ya da na ba kuma kun yi masa ajali ba a da zan karɓa a wajen a shi da ya ce na samu a kawo a ba a yi ajali ba to shi na ji duk zai hada zai hada ya masa ya fitar masa da zakar ba labarin ta wannan kuma ya danganta tsakanin su ne cewa ba a yi ajalin ba na mutu ba ba haka abinda ba a kula mun ya zama an shi da dare amma in sun kanci junan su sun kanci junan su a kai wannan ai ba ne yau ba ce an yi da zai zama da yanayi shi ne da kullum haka da ya yi in ce da rani au hadarin ji a jari a kuma da rani au mutum au hadarin sarari da ne da ba to wannan da kuma na farko